إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من بركة أزكين حلرا وأنا مجلسي من البركة da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata karatun da muke gabatar da shi a wannan yammaci a wannan masallaci na juma'a jami'u muhammad amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake na anguwar bidawa a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na goma daidai ga watan Ramadan alif da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda kuma ya zo daidai da ishirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a lissafin miladiya muna karatu a wannan sura cikin suratul mu'minun mai albarka mun yi karatu a cikin wannan sura mai albarka zuwa aya ta nawa alarama aya ta goma sha shida summa innakum yawmal qiyamati tub'athun mun karanta aya ta sha bakwai wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin mun yi wannan ayar alarama za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ard na'am
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لهم به جنات من نخيل وأعناب لهم فيها فواكه كثيرة وأعناب لهم فيها فواكه كثيرة ومنها وشجرة تخرج من جناء
Ubangiji ta'ala ya ce wa an zalna minas sama'i ma'an bi ƙadari fa askan nahu fil arzi wa inna ala zahabin bihi la ƙadirun. Allah ya ce, kuma mun saukar minas sama'i ma'an ruwa daga sama bi ƙadarin da gwargwado fa askan nahu fil ardi sai kuma muka zaunar da shi a cikin ƙasa wa inna ala zahabin bihi laqadirun kuma lallai mu akan tafiyar da shi in mun ga dama masu iko ne Allah ya ce fa ansha'na lakum bihi jannati sai muka samar muku muka fitar muku bihi da wannan ruwa jannatin gonakai da lambu min nakhilin na dabino wa anabin da inabi lakum fiha fawakihu kuna da kayan marmari na amfani a cikinsu kasira mai yawa wa minha ta'kulun sannan kuma daga wannan gonakai kuke cin abinci wa shajaratan Allah yake kuma muka fitar muku itaciya daga wannan ruwa ta min turi saina'a wacce take fita daga turin daga dutsen to da yake wani waje da ake cewa saina tambutu biduhni wadda wannan itaciya tana tsirowa da mai da ake mulka da shi wa sibghil lil akilin kuma yake zama mahadi ga masu cin abinci cikin irgo ni'imomi da Allah madaukakin sarki yakan yi wa bayinsa lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci a cikin alkur'ani mai girma don jan hankalinsu da ƙara tabbatar da allantakarsa da ilahiyarsa da kuma cancantar shi kaɗai za su bauta masa kuma ni'imomin irin wanda ba sa musunsu kuma sannan in banda labarin da alkur'ani yake ba su game da waɗannan ni'imomi to ba su da wani labari a kansu kuma bincikensu yana da wurin tikewa akan waɗannan ni'imomi Allah ne yake labarta musu ga dalilin abin ga zirinsa ga sanadinsa ga yadda yake faruwa to wannan ya ishe su jan hankali wajen su yarda cewa Allah ya kaɗaita kuma ba shi da abokin tarayya domin duk daga cikin manufofin irgan ni'imomi da bayanin ni'imomi shine tabbatar da tauhidi jan hankali ne akan tabbatar da tauhidi da kadaita Allah mai tsarki da buwaya daga cikin ni'imomin Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an kuma muka saukar da ruwa daga sama nan as-sama yana nufin al'ulu wato sama da ku ba wai sama samaniya ba domin iska ce kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari wa arsalnar riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin iska ce Allah yake tayarwa sai ta hada da tiririn zafi na ƙasa wanda rana ta haska sannan ta hada da kawalwalniya na ruwa na kogi sai kuma Allah cikin ikonsa sai wannan iska in ta ɗauki wannan ɗimi da wannan tiriri na ruwa sai ta yi barbara wannan barbarar sai ya samar da hadari da ikon Allah wannan girgije wanda yake hadari idan ya riga ya gama kammaluwa zai yi nauyi saboda ruwa ya gama taruwa kenan Allah ya gama ikonsa kun ga halittar mutum da tattara halittarsa a cikin mahaifa bai ba Allah wahala ba ballantana tara ruwa a cikin iska ya yi nauyi ya zama girgije ya zama hadari idan ya gama kammaluwa ya zama hadari sai Allah maɗaukakin sarki sai ya aika shi gurin da ya ga dama a zubar mala'iku suke korawa wannan iska da wannan girgije shi yasa wani lokacin sai ka ji ruguji yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fa yusibu bihi man yasha malaman tafsiri suka ce ar-ra'd anan mala'ika ne wanda yake kora wannan iska wacce take dauke da ciki na ruwa domin Allah ya yi umarni a kora ne zuwa gurin da ya ga damar wannan ruwa ya sauka don haka za a kora shine wa arsanar biya alawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a to a nan idan Allah subhanahu wata'ala ya kai wannan hadari wurin da ainihin wato ya ga damar ruwa ya sauka to sai ya saukar da shi to kun ga haduwar iska da tiririn ruwa da zafin ƙasa da za ta ɗauko wanda ya samo asali daga hasken rana ta mayar da shi girgije da izinin Allah maɗaukakin sarki to nisanta baya kaiwa wata tazara mai nisa da har za a danganta shi da samaniya waccan saboda ko jirgin sama yakan yi tafiya a saman hadari hadari yakan kasance a ƙasa da jirgin sama wanda yake jirgin sama idan ya iso hadari an iso hadari zai za su gane cewa an iso hadari saboda ƙasan zai yi baki wannan yadda muke ganin baki a sama da mu to haka na sama da hadari su ma suke ganin baki a ƙasa da su sai ta tafiya shi don haka saman da ake nufi sama da mu ba sama can samaniya ba Allah ya ce kuma mun saukar daga sama da ku ma'an mun saukar da ruwa bi kadarin da gwargwadon yadda muka hukunta Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da ruwa ne da gwargwadon yadda ya tsara yawan ruwan in kun ga ruwa ya sauka da yawa ya zubar da gidaje ya ƙone amfanin gonaki kar ku ɗauka cewa sistem ne ya ƙwace kar a ɗauka cewa an samu matsala ne a wajen Allah a'a shi Allah maɗaukakin sarki duk abin da yake yi yana yi ne da tsari da gwargwado da haka wannan yawan yadda ya zo haka Allah ya tsara shi zai zo da wannan yawan iliminku ne ɗan kaɗan ku gani kuke gidajenku da gonakenku su ne kaɗai bukatun rayuwa allah da ya halicce ku ya halicci rayuwa ya halicci ruwan sama shi ya fi ku sanin mabukatan ruwan nan sannan ku kanku bukatunku ma ba ku gama sanin bukatunku ba kai gani kake bukatunka iya gidanka ne da gonarka har kake ganin an maka barna baka san wannan yawan ruwan irin amfanin da allah ya kunsa a ciki gare ka ya fi magana gida ya fi magana gona ba to amma da yake kai iya abin da kake gani kenan to shi kenan sai ka ɗauka cewa ruwa ya yi ɓarna ya yi ta'adi bana ruwa ya yi ambaliya bana damuna ba ta yi kyau ba bana amfani ya ƙoƙo ne bana amfani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza in ka san hikimar Allah da yadda yake abubuwansa yanayi ne da gwargwado da kuma tsari kuma dama an riga an tsara an lissafa to dukkan abin da ka gani ya wuce tunaninka ya wuce abin da ka sani sai ka jingina hikimarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki shi sa mun gada wajen iyaye da kakanni idan aka yi mamakon ruwa ruwa ya zubar da katangi ruwa ya kashe dabbobi ruwa ya karya hanyoyi ruwa ya tsinka lambatu da kwalbati sai ka ji an wayi gari ana ruwa ya yi gyara haka iyayenmu da kakanni muka gaji wannan tarbiyyar a wajensu yaya ruwa ta ce ruwa ya yi gyara mutum yana tsaye kan gidansa katangar shi ta gabar ta rushe ta yamma ta rushe ta kudu ta rushe ta arewa kadai ta rage yana tsaye yana ganin ikon Allah ana yaya ruwa sai ce ruwa ya yi gyara alhamdulillah ruwa ya yi gyara saboda tarbiyya da ladabi da mayarwa Allah madaukakin sarki wato hikima tasa da ilimi zuwa gare shi shi ya san me yasa yayi haka shi san hikimar da ke cikin wannan aikin da ya yi ba aika aika ba ce aiki an gane ko to sai ka ɗauka da haƙuri to sai ka ga kuma alheri ya biyo baya to hakan nan idan ruwa ya yi kaɗan ruwa ya yi kaɗan ana ganin rijiyoyi suna ƙafewa saboda ruwan da aka yi na damanar da ya shuɗe bai yawa ba sannan a damanar ita kanta ana ganin ba ta yi kyau ba amfani bai yi kyau ba ruwa bai ishe ta ba za a ce bana dawa ba ta yi kyau ba ruwa bai ishe ta ba ya tsaya da wuri bana shinkafa ba ta yi kyau ba ruwa bai ishe ta ba ya tsaya da wuri bana gyaɗa ba ta yi kyau ba ruwa bai ishe ta ba ya tsaya da wuri ɗan dama dama gero su ne masu gero su ne masu waken wuri su suka ɗan samu abin kirki ce bana kan damana ba ta yi kyau ba a'a damana ta yi kyau Allah ya bar wa kansa hikimar da ya sanya a cikin wannan karancin ruwa nan Allah ta'ala yana gaya mana cewa ruwanku yana saukar shi ne da lissafi bi kadari wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah yace mu babu wani abu face taskarsa tana wajenmu container ma'ajiyarsa tana wajenmu indana khaza'inuhu taskasa tana wajen wa ma nunazziruhu illa bi qadarin ma'lum kuma ba ma saukar da wannan abun sai da gurgudu sananne kaga Allah ya riga ya gama gaya maka ka kwantar da hankalinka in arziki ne in ruwan sama ne in ko menene Allah ya ce taskar tana wajensa kuma yana fitarwa ne gurgudun bukata gurgudun yadda ya tsara bukatar ta ka kai kanka baka san kanta ba Allah ya fi ka sanin bukatarka ka to shi yasa yana saukar maka gwargwadon yadda kake bukata wa kullu shay'in indahu bi miqdar a wani wuri Allah ta'ala ya ce kowane abu a wajensa bi miqdar wato yana yin sa ne da gwargwadon bukata to shi yasa shi ma ruwan sama Allah ta'ala ya ce bi qadarin mun saukar da shi da gwargwadon bukata baya yawa baya kada fa askannahu fil ardi Allah ya ce sai kuma muka ajiye shi a cikin ƙasa idan ya sauka kun ɗebi na ɗiba kun sha na sha sannan an jika muku gonakinku kun samu kun yi shuka kun samu kun yi rage kun samu kun saka taki sannan irin na amfanin gonar taku ya jika ya ƙara girma ya ƙara haɓaka tare da haka fa ruwan ƙasa yake yi kuma yana zama fa askanna fil ardi Allah yace sai muka zaunar da shi a cikin ƙasa zaune da shi a cikin ƙasa ɗin ma domin ku ne, domin ku ne, muka zaunar da shi a cikin ƙasa domin ku, idan kun tona rijiya kwa samu, in kun tona bohol kwa samu, idaniyar ruwa kwa samu, za ku yi noman rani za ku samu, za a ajiye muku shi a cikin ƙasa, ku rika amfani da shi gwargwadon bukatunku kuma akwan a tashi da shi za ku shekara shi yasa wasu masana suke cewa babu wani ruwa face asalinsa daga sama yake kowane ruwa ma daga sama yake to wannan batu ne da yake bukatar wato yake da alamar tambaya amma dai anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana ruwanmu na amfani na yau da kullum to wannan ruwan daga sama yake shi Allah yake ajiye mana a cikin ƙasa sai mu rika ɗauka muna amfani da shi tsawon shekara guda in mun shekara sai ruwa ya sake ruwa shi yasa guraren da suke da ƙarancin ruwan sama suke da ƙarancin ruwan ƙasa da irin ƙasashen saudiya da suke da ƙarancin ruwan sama ruwan saman ma a shekara sai a yi shi sau ɗaya a yayi yawa a yi shi sau biyar shi kenan ruwa ne kawai da za a yi shi na albarka na wato na abinan na wanda zai zama kawai ya kyautata gari ya inganta iskar gari amma ba ruwa ne wanda suke biye masa su shuka ba ba su da damana ba za su yi shuka to shi yasa ba za a tona rijiya kawai sai a samu ruwa ba kawai a kira mutum da diga ya zo ya fasa ƙasa ya tona sai ya iso ruwa gaba bakwai gaba takwas gaba goma ya samu ruwa a shi sa mu gode wa Allah madaukakin sarki da Allah ya yi mu a wannan wajen ya haɗa mu da waɗannan shugabanni saboda wani haɗin Allah ne kaɗai cikin hikimarsa yake yin sa domin idan mu ne da shugabanninmu a irin waccar ƙasar ba mu sanya za a rayu ba ba mu sanya za a rayu ba Allah ka shirya mana shugabanninmu ka dawo da hankalinsu kan daidai domin wani abin ba ai ba talauci ba ne ai ba talauci a ƙasan nan najeriya ba ta cikin matalauciyar ƙasashe akwai arziki har na sata kuma a ɗiba a ɗiba ba zai kare ba to amma sai allah sai ya sauƙaƙe mana sai ya zama yanzu nan idan ka kira sai ka zo ka biya dubu hamsin dubu saba'in don ma abin ya yi tsada ne da baya kaiwa haka shi nan wani bawan Allah ya kwan biyar ko bakwai ko goma yana fasa ƙasa cikin suka ji an ce an iso ruwa ka je ga can guga a bakin hanya ka saya da igiya ka zo ka ja ka sha ba mai hana ka shi nan magana ta ƙare kuma da ka sai fegi ka saya har da wajen rijiya ba mai cewa to noma sai ka biya shi magana ta ƙare an zauna lafiya amma yadda a irin wancan ƙasashen ake nutsar da dukiya wajen samar da ruwa za ku sha mamaki shi yasa su ruwan da suke sha daban ruwan wanke-wanke da wanka daban ruwan famfo ba shine ruwan sha ba sau da shi ruwan famfo wani ruwa ne mai circulating ruwa ne wanda tattalin ruwa ake yi don haka tacewa ake daga ruwan da aka riga aka yi amfani da shi sai a tace shi sai kuma ya rika komawa yana zagayawa bayan an gama kashe ƙwayoyin cututtuka bayan an gama kowace irin gata to amma dai a dokarsu ba za a sha ba za dai a wanke kwanoni za a wanke tufafi za a yi wanka kuma za a yi alwala da shi domin ba ba ba najasa ba ne ba ruwan najasa ba ne sannan sai ya zama shi kuma ruwan sha ɗawainiyarsa ake ɗawainiyarsa ake malam tanka-tanka za ka rika gani za ka ga an rubuta maka alma'u safili shuru ko ga an rubuta maka alma'u sahi alma'u safili shurbi haka za da babban baki za a rubuta a jikin tanka ruwa ne tatacce na sha to ga kwantenonin da aka saba zuba musu wannan motar za ta rika bi ne tana zubawa a kwantenonin da aka saba zuba musu sannan in ka je masallatayya za ka samu wani abin da ake ce masa barrada albarrada wani firij ne na ruwa mai kan famfo kan famfo mai sanyi da kan famfo marar sanyi galibi akwai akan hanya akwai a masallatayya ba za ka yi tafiya mai nisa ba za ka cin masa idan kana son mai sanyi kan famfan za ka kunna sai ka ɗebi ruwan sanyi ƙalau sai ka sha in kana son mara sanyi kana mura sai ka kunna kan famfo mara sanyi sai ka ɗebi mara sanyi sai ka sha ka kama hanya ka wuce ba na kowa ba ne an ajiye ne na sha ne na kowa da kowa anguwanni suna da shi kan hanyoyi da akwai masallatayya da akwai sannan idan ka je masallatayyar sai ka samu wasu masallatayyar kuma suna da dispensa a cikin masallacin dispensa wadda aka kifa masa ambuba ta ruwa wadda nan ma za ka sha mai sanyi za ka sha mai ɗumi za ka sha mara sanyi ga kofuna nan ɗauka za ka yi ka sha ka jefar da shi sannan wasu masallatayyar za ka samu firij ne ma a masallatayyar firij ne a masallacin irin wanda yake da glass murfinsa na glass to a cike yake da ruwa budewa za ka ɗauka ka kunce faro ne ramad ne menene sai ka sha abunka ka jefar da gora a dustbin ka wuce ka tafiyarka wato yadda aka ba da haɗin kai wajen a wadatar da al'umma da ruwa ta salo daban-daban yana nuna maka cewa wata al'ummar ba za a iya mata wannan gasar idan Allah ya jarrabe ta da rashin ruwa ba za a iya mata wannan gasar ba to Allahumma sauki Allah sai ya mana sauki sai ya zama rijiyoyinmu idan aka yi aka yi aka tona rijiya aka iso ruwa in ya kwanta yayi lif in aka ɗebo shi malam haka zaka ganshi tas ka sha kayanka ba komai ruwan cikin ƙasa ne ba abin da ya kai ƙasa tace ruwa ba abin da ya kai ƙasa tace ruwa je ka gidan fiye wuta za a ga su ma har da yashin su za a ga su ma har da yashin su da ruwa yake bi ta ciki saboda mai saboda hatta bincike na zamani ya nuna cewa baka da wata matata ta ruwa kamar ƙasa to da Allah ya sa ƙasarmu gaba bakwai gaba takwas gaba goma an iso ruwa shikenan wasu ma gaba uku gaba hudu an iso ruwa shikenan to wannan baiwa ce da ni'ima Allah ya mana idan alkur'ani yana ba mu labarin an saukar da ruwa an ajiye shi a cikin ƙasa mu shaidu ne bai kamata wani ya fi mu ilimi akan wannan ba wasu idan aka ce musu Allah yana ajiye ruwa a cikin ƙasa sai an musu bayani ko an ɗauke su a jirgi an kai su yadda abin yake sun gani saboda su ba su san ba su san ruwa a cikin ƙasa ba ba su san a tona ƙasa a samu ruwa ba ko wanda ba su san haka ba kwata kwata saboda sun tashi ne kawai a cikin irin yanayin da yanzu na muku bayani na ruwa ba su san ruwa ba kawai sai a tanka sai a barrada sai a dispensa ba su san ruwa ba sai a mai sai a gorar zamzam shi nan amma ba su san ko a famfo amma ba su san ruwa a abin a ƙasa a tona ƙasa a same shi ba su sani kamar yadda ba su san kaza tana tafiya ba ko da ya shekara ashirin bai san kaza tana tafiya ba bai san kaza tana tafiya ba shi ganin ta yake kawai a miya ko kuma a nan a leda ta daskare a firis amma sai ga wannan ita ce kaza da gashi da rai tana tafiya bai san ta ba to amma mu Allah maɗaukakin sarki ya, ya, ya sanya ilimi mai yawa a cikinmu mun san kaza mai tafiya mun san kaza eh, yankakkiya figaggiya mun san gashashiya mun san dafaffiya ba wanda ba mu sani ba to kamar yadda kuma muka san ana samun ruwa a cikin ƙasa haka Allah ya yi mana baiwa muka san gero da dalilinsa muka san wake da dalilinsa muka san gyada muka san gyada da hanyar samunta muka san shinkafa da hanyar samunta duka Allah ya bamu wannan ilimin mun san ya ake yi a samu shinkafa mun san ya ake shuka ta mun san ta tsoro yaya ganyenta yake mun san yaya take haifuwa mun san yaya ake girbe ta ko yanke ta ko cashe ta mun san yaya ake niƙa ta har ta zo ta zama shinkafa wannan ma ilimi ne ƙasashen da ba sa noma ‘ya'yansu ɗan shekara ashirin da biyar talatin bai san shinkafa ba sai a buhu a buhu ya santa yaya irin ta yake bai sani ba yaya ganyen ta yake bai sani ba bai san wake ba sai a kwantena bai sani ba yau ai ba a can ba a nan ƙasar akwai wani bawan Allah wasu rana ina aikin raba musu gado saurayi ne ma'aikaci ya gama jami'a ya gama NYSC har yana aikin gwamnati sai muka bi muna duba dukiyar babansu kuma shine babba a gida to sai muka je gona lokacin kuma akwai amfanin gona ba a girbe ba gero ya tashi yana dusa gyada ta fito wake ya fito an yi noma a gonar an noma gonar muka je muka shiga gonar muna dubawa ashe dan Allah bawan Allah nan bai san gero ba bai san gyada ba bai san wake ba ni nake ba ku labari muka shiga gona duk wani ganyen bai san su ba yace me wannan muka ce masa gero ne wannan fa gyaɗa ne wannan fa wake ne dama haka suke a filas kawai ya sani to wannan karancin ilimi ne eh wannan ragi ne a ilimi tunda abubuwa ne da Allah maɗaukakin sarki yake bayanin su a cikin alkur'ani mai girma don haka idan ka tashi a cikin environment ko society da yake ta'amuli da su to an rage maka fahimtar alkur'ani ne ai Allah yana bayanin tsirrai nau'uka kuma daban-daban da ɗanɗano daban-daban domin yana bayanin ni'imominsa kai kuma baka san komai ba sai a kwano ai kaga yanzu mai fassara maka alkur'ani yana bukatar kuma karshe sai ya zo ma da kwalabe ya zubo maka iri kowanne yana gwada maka shiga yadda yake kamar mu ne yanzu idan an ce wa inaban wa qabban wa zaitunan wa nakhla wa rumana wa zaituna ko ire-iren waɗannan abubuwan kamar mu ne yanzu a ce ma rumman a ce ma qabban a ce maka inaban a ce ma kaza ƙarshe wataƙila sai kaga kai ma sai an zo ana kama a kwalba ana nuna mahutansa to ilimi ne idan a wajen da kake rayuwa akwai wannan a yassare to an takaita maka fahimtar abin da Allah yake faɗa a waɗansu wuraren da haka Allah mun gode maka da ka kyautata mana ƙasarmu ƙasa ce mai karɓar ruwa ta ajiye kuma ta ba da abinci kuma dukkan nau'in abinci da muke bukata tana bayarwa Allah abin godiya waɗansu suna da ƙasar ba ta ajiye ruwa wasu ko ta ajiye ruwan ba ta ba da tsirrai wasu kuma ba ta ajiyewan ba ta ba da tsirran mu kuma Allah ya haɗa mana muna da ƙasar tana ajiyewa tana kuma ba da tsirrai sannan tana karɓan gini wasu ƙasar su ma ba ta karɓan gini tana karɓan gini tana karɓan tono za mu tona mu yi shadda mu yi rijiya ba za ta rufza ba duk wannan ni'imomi ne Allah ta'ala ya mana to shi yasa idan ya ya mana shugabanni masu tsumagiya to sai mai hakuri kuma an rage mana hanya an rage mana hanya ubangiji ta'ala yace fa askannahu fil ard sai muka zaunar da ruwan a cikin ƙasa wa inna ala zahabin bihi laqadirun Allah yace kuma mu akan tafiyar da shi masu iko in mun ga dama idan ya shiga ƙasan ya tafi kenan za ku tona ba ku samu ba in mun ga damar ya tafi Allah ya ce zai tafi Allah mai iko ne akan wannan al-imamu sa'adi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa yake cewa wa inna ala zahabin bihi laqadiruna kuma lallai mu akan tafiyar da wannan ruwa masu iko ne sai ce in ma bi Allah nunzilahu ko dai tafiyar da shi ta hanyar in mun ga dama ba za mu saukar da shi ba kwata-kwata ma aunun zilahu fa yazhaba nazilan la yusalu ilayhi ko kuma mu saukar da shi amma sai ya tafi ya zurde ta cikin ƙasa ba za a iya iso shi ba ya tafi ta can ta can aw la yujadu minhu al minhu ko kuma in mun ga dama mu saukar da shi din amma ba za a san bukata a cikinsa ba wannan ma tafiyar da shi ne malam yace wa hadha tanbihun minhu li ibadihi wannan fa jan hankali ne Allah yake wa bayansa an yashkuruhu ala ni'matihi su gode masa akan ni'imarsa wa yuqaddiru adamaha kuma su kaddara inda babu ita yayi da su inda a ce babu ruwa ku kaddara yaya za ku yi ma za ya hasulu bihi min ad-darar menene zai faru na cutuwa idan aka ce ba a yi ruwa ba da mana bana a ce ruwa bai sauka ba kwata kwata ko kuwa a ce ruwan ya sauka amma bai zauna a cikin ƙasa ba ya tafi gaba ɗaya me zai faru ka qaulihi ta'ala kamar da yadda Allah ta'ala yake ce da mu qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in Ƙulka ce da su a ra'aitun ku bani labari in asbaha ma'ukum ghauran idan ruwanku ya waye gari a kafe kuka neme shi kuka rasa ya kafe faman ya ace kun bi ma'in ma'in wa zai zo muku da ruwa mai bubbugowa wa zai zo muku da ruwa da zai daga bubbugowa kuna amfana da shi babu saboda yalwar arzikin Allah sai ruwan ya wadaci kowa to kaga idan Allah ta'ala ya kafar da ruwa to ba mu da mai kawo mana kawo mana ruwa babu wani abin da za mu iya yi in ba da arzikin Allah ba mu samu ruwan da zai ishe mu mu samu ruwan da zai ishe mu in ba da arzikin Allah ba da wuya zai yi ba sannan wani wuri kuma Allah madaukakin sarki yace afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الله يتي باقوا غنن ruwan da kuke sha a fara'aitum luma allazi tashrabun kin ba kwa ganin ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almuzni shin ku ne kuka saukar da shi daga girgije daga hadari am nahnu munzilun Allah ce ko mu ne muka saukar da shi Allah ce launa sha'u inda mun ga dama ja'alnahu ujajan sai mu sanya shi gishiri walaula tashkurun to dan me ba za ku gode ba inda mun ga dama ruwan gaba ɗaya sai yayi manda ba zai shawo ba ba za a yi abinci da shi ba ba za a iya wanka da shi ba don duk jiki sai ya yi fari ka kuma mace baka yi wankan ba sannan idan yana da gishiri zai dafe ƙasa ba za ka fitar da iri ba kun ga tamkar shi ma dai an tafiyar da shi to shi ne lissafin lissafin da malam sa'adi ya yi mana ko dai in Allah ya ga dama bai saukar da shi ba gaba ɗaya yana da wannan ikon ko kuma in Allah ya ga dama ya saukar da shi din sai kuma ya saukar da shi ba a san biyan bukata da shi ba kamar in ya mai da shi gishiri shi ko kuma Allah ya saukar da shi din in ya saukar da shi sai ya zurare ta cikin ƙasa sai ya tafi gaba ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ya ce in ya ga dama sai ya mayar da ruwan ya koma gauron ya kafafe to amma duk Allah bai yi wannan bai yi ɗaya daga cikin hanyoyin nan na horarwa ba bai yi ɗaya daga cikin hanyoyin nan na ladabtarwa ba tare da cewa inda zai yin yanzu haka inda Allah zai horas da mu da ɗaya daga cikin hanyoyin nan don ladabtarwa to Allah bai zalunci mu ba adalci ne saboda an masa abin da ya kamata ya yi hakan tun ba yau ba amma saboda shi kana haliman ghafura ya kasance mai yawan haƙuri da yana da juriya kuma yana da yawan yafiya da kawanci amma abin da Allah yake so shine to mu kuma idan har ya bar mu da halinmu bai fasa yi mana wannan ni'imar ba to mu yarda da ita man a zukatanmu gabanmu su rika gwada cewa ana mana ni'ima amma kai an maka ni'ima kai an yi haƙuri da kai kai baka ma tuna ma an maka ni'ima ba baka ma tuna ana haƙuri da kai ba wannan sai ɗan adam halayensa da ayyukansa tamkar Allah maɗaukakin sarki bai masa komai ba na ni'ima haka yake wa Allah rasar kunya Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da ruwa da Allah ta'ala ya ce bi kadari mun saukar da shi ne da gwargwadon bukata wato yana da kyau mu fahimci cewa duk da arzikin Allah da yake da shi arzikin da baiwa ba ta ragarsa kyauta ba ta tauye shi duk da arzikin da Allah yake da shi to fa Allah maɗaukacin sarki yana gudanar da al'amuran arzikinsa na da lissafi Allah baya almubazzaranci Allah baya barna Allah baya ta'adi shine bi qadari inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadari kowane abu Allah yana yin sa da lissafi ne da gwargwadon abin da ya dace to shi yasa wannan ruwan da Allah yake yin sa duk da haka yayi umarni da mu wajen amfani da shi fa mu rika lissafi kar mu ga ruwa kamar a banza mu rika ta'adinsa muna barnarsa muna fatalinsa a'a Allah ya ce wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah ce ku ci ku sha wala tusrifu kar ku yi almubazzaranci kar ku wuce gona da iri kar ku yi banna innahu la yuhibbul musrifin lallai shi Allah baya son mabarnata baya son masu ta'adi hadisi ya zo ingantacce daga Abdullahi dan Amru radiyallahu ta'ala anhu annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi marra bi sa'adin wa huwa yatawadda ya wuce sa'ad ibn abi waqas yana alwa ala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace da sa'ad wato ya ga sa'ad yana alwala sai ya ga yana tuttula ruwa yana tuttular da ruwa daga bakin tulu sai an cika hannu tafin hannu a watsa wa fuska sai an cika tafin hannu a sa a baki a ɗauki abin da za a da bakin zai ɗauka a watsar da saura ya ga sa'ad yana tuttula ruwa sai ya ce ma hada sarrafu ya sa'ad ya ce sa'ad wannan kuma wace irin ɓarna ce kala sai sa'ad ya ce a fil wudu'i sarrafun ko a fil wudu'i sarrafun ya ma'aikin Allah a ruwan alwala ma akwai wani ta'adi akwai wata ɓarna ko ko ya ma'aikin Allah a alwalar ma akwai barna ai alwala take kala sai ma'aiki yace na'am yace kwarai kuwa akwai barna wa in kunta ala nahrin jarin ko kana kan ko ka kasance akan korama akan rafi da ruwansa yake gudu ba ma kwantacce ba ruwa mai gudu wanda ya fi kwantacce yawa in ka ɗiba sabo zai zo in ka ɗiba sabo zai zo to ko kana kan irin wannan ana maka umarni da ka yi tattali ka yi tattali wannan hadisi na cikin musnad na imamu ahmad da sunan na ibnu majah hadisi ne ingantacce kamar yadda allah maɗaukacin sarki yake lissafa baiwarsa ga bayansa kuma yake yi gwargwado to haka mu ma aka yi mana umarni da mu kasance masu lissafi masu tattali wato wai dan an shimfiɗa maka ba shi ne yake nuna an baka lafisin kai barna ba idan Allah ya maka yalwar lafiya kai tattalinta idan Allah ya maka yalwar kuɗi kai tattalinsu in Allah ya maka yalwar ‘ya'ya kai tattalinsu in ya maka yalwar gona ko fegi kai tattalinsu in Allah ya maka yalwar abinci ai tattalinsa yalwar ruwa ai tattalinsa ko me kar yawansa ya sa ka ɗauka cewa a banza za ka dinga fatali da shi Allah baya son masu wuce gona da iri Allah baya son masu almabazzaranci kuma yau da gobe by experience a kwana a tashi kwanci tashi ta nuna cewa duk wanda yi almubazzaranci to sai ya karɓi sakamakonsa daga baya shi yasa ku duba ku ga duk wanda kuka sani da ya yi wasa da kuɗi ko jiya ko shekaran jiya ya faffata kuɗi ya faffilla kuɗi ya yi wasa da kuɗi ya walakanta su in ya yi gajeren kwana to ya yi rabo in ku ya yi tsawon kwana to sai kuɗi sun rama haka abinci duk wanda ya samu abinci ya yi almubazzaranci da shi ya watsar ya zubar ya hallakar ya bashi ya rube ya bashi ya lalace in ya yi tsawon kwana sai abinci ya rama duk abin da yake arziki ne na Allah wanda yake wa bayansa kuma sai ya yi maka kai kuma baka sa tattali a ciki ba to sai ka ga darasi a rayuwarka mu za masu tattali tattali kuma shine amfani da arziki gwargwadon bukata amfani da shi gwargwadon bukata kar ka wuce bukata idan ka wuce bukata karka kai matakin almabazzaranci sannan idan zai yiwu ka amfanar da wani to ka amfanar da wani wane yana cikin amfana da arziki idan gurin zama ne ka samu gwargwadon bukata in zai yiwu ka amfanar da wani to ka amfanar da wani shi ake cewa arziki idan abin hawa ne ka samu gun da za ka ɗosa na gabanka to idan har wani yana bukata akwai damar ka taimake shi to ka taimake shi yana daga cikin amfanin arziki annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda yake da sauran wuri a abin hawansa to ya taimaki dan uwansa to kar ya zama gashi nan ba abin da za ka yi da shi kuma in ka bar shi halaka zai kuma ka bar shi ya halaka kai ba abin da za ka yi da shi kuma idan ka bar shi halaka zai yi kuma sai ka bar shi ya halakan to wannan albazaranci ne kana takalmi ka bar saka shi ba za ka sake sa shi ba kuma za ka ba mai sakawa ba kana da riga ta buwa ka bar saka ta ba za ka sake sa ta ba kuma za ka ba mai sakawa ba kana da hula ka bar saka ta ba za ka sake sa ta ba kuma ba za ka ba mai sakawa ba kana da kaza kana da kaza kana da kaza wannan shi ake cewa shirgi shi ake cewa shirgi to ire-iren waɗannan abubuwan barin su su ci gaba da hallaka su ci gaba da zama su lalace a haka su daina amfani a haka zama ya kashe su ko ƙwari su kashe su ko gara ta halaka to wannan yana daga almubazzaranci shi kuma almubazzaranci Allah madaukakin sarki ya hana kuma ina ƙara nanata muku almabazzaranci idan Allah ya ba mutum tsawon kwana ya kasance mai almabazzaranci a rayuwarsa to sai ya ɗauka shi wala tusrifu kar ku wuce gona da iri inna Allah la yuhibbu al-musrifin Allah baya son masu wuce gona da iri wannan wa'azin yana da kyau mata mata su san shi su fahimce shi domin mata sun fi maza na bazaranci wala Allah ko danni namijin za su iya cewa ban musu adalci ba amma dai mun yi ittifaki mu maza ban ji wanda yake musu ba inda akwai kuma to kaɗan ne cewa mata idan sun ga wadata suna farna mata idan sun ga abinci a wadace suna farnarsa idan sun ga mai a wadace suna barnarsa idan sun ga magi a wadace suna barnarsa duk abin da suka same shi a wadace to sai sun wulakanta shi kuma inda za ka yi kare kai tattalin abin ka dinga ɗauka da kaɗan kaɗan gwargwadon bukata kana bayarwa za ka gade yadda aka ci jiya haka aka ci yau amma in ka bari gaban kansu barna za su bayar da ba ta'adi wata rana muna wani waje sai aka zo da jarkar mai jarka irin yalo din wani bawan Allah ne yana kan yana neman kuɗi sai ya sai jarkar mai sai ya aiko gida sai aka kawo jarkar man muna wajen sai aka zo da ita aka sauki aka ce wannan jarkar mai ne daga wane za a kai gidansa sai wani bawan Allah mai kuɗi ne a wajen sai yake lallai wani ba shi da yake lallai wani ba shi da jarka za a kai gida wa mata haka shi da wadatarsa amma me amma yana ganin wannan abin lissafin bai yi ba almubazzaranci ba shi da kyau a yi lissafi a yi abin da ya kamata a yi tattali to sai abin da ake da shi sai ya yi albarka sai ya yi amfani kuma sannan yana kyau da tattalin arziki amma ba gogozo da wasa da arziki wannan jawa kai fitina ne da bala'i kuma kirawa kai talauci Allah ya tsawata don haka kasancewar Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ruwa da lissafi da tsari da zama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ita ma ta ja kunne akan takaitawa wajen amfani da ruwa shi yasa annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi yake takaitawa wajen alwala yake takaitawa wajen wanka har malaman fiqhu su ma suka sanya daga cikin mustahabban alwala wato karanta takaita ruwa akan gabbai idan za a yi alwala sai Allah ya ce fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa anabin lakum fiha fawakihu kathiratun wa minha ta'kulun Allah ya ce fa ansha'na lakum bihi jannatin sai muka halitta muku sai muka habakar muku bihi da wannan ruwan tunda magana ruwa ake har yanzu ni'imar ruwa ce sai muka samar muku jannatin gonakai min nakhilin na dabinai wa anabin da inabai lakum fiha fawakihu kathira kuna da kayan marmari a cikin gonakan masu yawa nan an ambaci dabinai da inabai domin a buga maka misali da wato abinci mafi amfani daga cikin abinci mafi amfani kuma mafi daraja na alfarma amma ba iya su ne ake samu a gonakai ba ba iya su ake samu a lambu ba shi yasa Allah yake lakum fiha fawakihu kathiratu kuna da ababen bukata na marmari da yawa a cikin gonakai wa minha ta'kulun kuma daga gonakan kuke ci wato banda kayan marmari ma kuna da abinci kuna da dangin tsaba kuna da dangin gwari duka a gonakan Allah ne ya muku wannan da ruwan sama kamar da yadda Allah ta'ala yake cewa huwal ladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli ath-thamarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun bangiji ta'ala yace shine wanda ya saukar da ruwa a gare ku daga sama lakum minhu sharabun kuna da nasha wa minhu shajarun sannan daga wannan ruwan kuma kuke da itatuwa da ciyayi fihi tusimun wanda kuke kiwon dabbobin ku a ciki kuna da nasha kuna da abincin dabbobin ku duk daga wannan ruwa yambutu lakum ko yumbitu lakum bihi zar'a sannan Allah sai yake tsirar muku da shuka daga wannan ruwa والزيتون والنخيل والأعناب ده زيتون ده نخيل ده بينو ده إنبي ومن كل الثمرات sannan haka sauran dangin ‘ya'yan itatuwa da kuke samu duka wannan Allah yana muku ne daga ruwa daga wannan ruwa dai shi sa a wani wuri Allah ta'ala yake cewa ga sunan na'u'uka daban-daban ƙita'un mutajawiratun wa jannatun min anabin wa zar'un ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخر dukkan ruwa ɗaya yake yin su wa min kulli samara da dukkan dangin ya itatuwa Allah ya ce inna fi zalika la ayatan li qaumin yatafakkaru lalle cikin haka akwai abun lura da darasi amma ga mutane masu tunani Allah ya muku kowane irin arziki da ruwan sama da ƙasa to wannan shi ne ya sanya ɗan adam yake samun sauƙi a rayuwar duniya saboda mafi girman bukatar ka ruwa domin abincin da suke cima ruwa ne sanadinsa to ba ka da bukata da ta kai ruwa cikin abin da za ka ci haka nan iska cikin abin da za ka sheƙa sai Allah ta'ala ya bar wannan arzikin a hannunsa ya wakilta mala'ika mika'il ya danka masa al'amarin ruwan nan da tsirrai shi ke nan ba a taɓa samun feluwa ba haka Allah yake yi Allah yake to amma masu tunani su ne suke fahimtar an musu arziki su suke godiya sai Allah ya ce wa shajaratan takhruju min turi saina'a tambutu bid-duhni wa sibghil lil akilin sannan kuma da Allah ya ce fa'ansha'na lakum bihi jannatin nan sai aka ce wa shajarata da wannan ruwan ne muka samar muku da gonakai a nan kuma wa shajaratan sannan da wannan ruwan ne muka samar muku da wato wata itaciya ke sa nan shajaratan ya zo mansubi ne afafi ne akan jannatin domin jannatin nan mansubi ne maf'uli ne zaka wa shajaratan ai fa'ansha'na lakum bihi shajaratan sai muka samar muku itaciya da wannan ruwa ta min tsuri saina'a itaciyar tana fitowa ne asalinta daga dutsen tsur dutsen tsur da yake saina'a ko sina'a sunan wani waje ne a ƙasar sham da yanzu ake cewa siriya ko suriya dutsen tsur shine dutsen da Allah maɗaukacin sarki ya yi wa annabi Musa magana a wajensa an gane ko shine jabalu tur dutse ne mai albarka kuma waje ne mai albarka waje ne mai tsarki da Allah ta'ala ya ce ikhla'na alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa cire takalmanka kana wani kwari ne fa wanda yake mai tsarki tuwan wanda ake ce mashi tuwa don haka wannan dutse na tsor da yake wannan waje dutse ne mai albarka waje ne mai albarka waje ne mai tsarki ana ce da wajen da dutsen yake ana ce da shi saina'a ko sina'a shi sa ake cewa tsurus sina ko tsurus saina an gane ko ko tsurus sinin wannan waje tsurus saina a daidai wannan waje mai albarka a nan wannan itaciya take fitowa alwahidi cikin malaman tafsir cikin albasir yake cewa ajma'al mufassiruna kulluhum ala anna hadhihi shajaratun zaitun dukkan malaman tafsiri dukkan malaman tafsiri sun yi ittifaki cewa wannan bishiyar bishiyar zaitun ce bishiyar zaitun ce wa shajaratan ay zaitunatan sannan muka fitar da wannan ruwa da wannan ruwa muka fitar muku da itaciyar zaitun ta min turi saina'a da take fita daga dutsen tsor ba wai ba a samun bishiyar zaitun sai a tsor ba amma can ne asalinta a iya samun ta waɗansu wurare na ƙasa sosai ma amma tushenta daga wannan waje ne turi saina'a shi yasa ta zama mai albarka ta musamman ta zama mai albarka ta musamman Allah ya ce tambutu bidduhun wannan itaciya ta zaito tana tsurowa a sinadarinta da mai a sinadarinta tun tsurowarta tana ɗauke da sinadari na mai wanda ana shafawa ko don magani ko don mulka ko don wata bukata wasu lil akilin sannan kuma ana garwaya shi a yi mahaɗi da shi wajen yin abinci don masu cin abinci. Da haka bishiya ce mai albarka wacce take da mai, nan tambutu, wasu makaranta alƙur'ani sun karanta shi haka tambutu, idan an ce tambutu kenan ita ce take fitowa. Tana fitowa sai ya zama asalinta a sinadarinta ne akwai mai. ba lokacin fitowar ne mai yake fitowa ba tana fitowa amma a ɗabi'arta bishiya ce mai mai mai wanda kukan same shi ku dinga mulka da shi ko kuma kukan same shi ku rika yin abinci da shi wasu makaranta alkur'ani kuma sun karanta tumbitu bidduhuni tumbitu bidduhuni bishiya ce mai albarka wacce take fitar da mai kaga tambutu ita ce ta fito da mai a ɗabi'arta tumbitu take fitar da mai wato ‘ya'yanta kenan tana haifuwar ‘ya'ya wanda daga wannan ‘ya'ya kuke tatsan man zaito sai ku rika shafawa sai ku rika sha ku rika magani da shi ku rika lausasa waɗansu abubuwa da shi ku rika yin wasu bukatunku da shi sannan kuma ku rika sa shi a abinci kuna garwayawa kuna miya da shi shine wasibghil lil akilin sannan kuna garwaye da shi domin cin abinci yana daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi muku da ya samar muku da wannan itaciya da wannan bishiya wanda kuke cin amfaninta to ba kuma ita kadai bace ba wannan da nakhil da anab da kuma zaitun Allah ya buga misali da su saboda albarkar su da yawan amfanin su amma ba su kaɗai ne baiwar da Allah ya yi mana da ruwan sama ba na itaciya itaciyar da muke samun abinci a jiki itaciyar da muke samun sassaƙe na magani a ciki itaciyar da muke samun saiwa na magani a ciki itaciyar da muke samun magani daga ganyenta ko daga turarenta ko daga turanta wannan suna nan da yawa Allah subhanahu wataala ya sanya amfani a cikin ruwan sama ba ɗan kaɗan ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yi masa godiya Allah ta'ala ya taimaka mana mu jarrabawarsa muna roƙon tsarkakakken sarki ya tabbatar da gadagan mu akan kansa da kuma son abin da yake so da tsoronsa da kuma tsoron abin da baya so abin da muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abin da na fi so ubangiji Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته